الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan turmi na sha ɗaya kenan insha Allah cikin daular littafin arraddu ala man takallama fi ghairi fannihi na malam ad-doktor Sheikh Kabiru Umar Maru Allah ya saka mishi da alkhairi muna cikin ranar lahadi biyu ga watan jumada al'akira shekara ta 1447 bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam daidai da 23 ga watan Nuwamba 2025 mun shiga cikin bayani da malam ya fara akan hadisin ummu haram wato hadisin da ta ba da labarin cewa nabi sallallahu alaihi sallama yana zuwa gidanta ya shiga har ya kwanta ya baccin rana wata rana ya bacci ya farka yana dariya daga nan kuma ta mai tambaya ya ba ta labarin cewa Allah ya nuna mashi wasu mutane a cikin mafarki cikin al'ummarsa mayaka wanda za su je su hau kan wato igiyar ruwa ga sanan kamar sarakuna akan wasu karagai saboda nasara da za su ci ta cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mata Allah ya zama tana cikin su nabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mata Allah ya ce mata kuma tana ciki daga baya sake yin bacci ya farka yana dariya ta sake tambaya sai ya ce haka an sake nuna mashi wani rukunin daban na al'ummarsa cikin mayaka da za su ci nasara za su hau kogi ta ce a roƙa mata Allah ta zama cikin sa annabi ce a'a ba kya cikin waɗannan kina dai cikin waɗancan na farkon kuma haka ya faru da ita a zamanin halifancin Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ma ta shiga cikin runduna tare da mijinta suka tafi kuma Allah ya mata rasuwa da ta faɗo daga kan abun hawanta Allah ya ƙara mata yadda wannan shine hadisin ummu haram bintu malhan wanda a ciki akwai gabar da wato gabobi akalla guda biyu da malam zai dandana a kansu ya fara kawo mana magana cewa farko wanda suka fara sukan wannan hadisi sune wani mutum mai suna Ahmad Subhi Mansur malam zai karanta mana daga wa awwalu man asara hadhihi shubha na'am bismillahir rahmanir rahim wa awwalu man asara hadhihi shubha أحمد سبهي منصور ورد عليه الدكتور آه بيش وقال أما قصة أم حرام فقد وردت في صحيح البخاري نفسه ثلاث عشرة مرة تأتي مختصرة ومطولة أخرى والذي يذكره الكاتب ولا يعرف معناه أن هناك بيت آخر هو بيت أم سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ويأكل ويشرب وينام أحيانا إلى وقت وهيرة ويسيل عرقه على قطعة من جلده فتجمعه أم سليم من فوق الجلد وتجعله في طيبها والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا ينكره إلى هنا والكاتب قد يعلم بعض ما ذكرناه ولا ولا يتورع أن يتخذ منه تكئة للتشويش على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم na'am shi wannan malami da ya masa raddi malami ne ba misri cikin malamai marubuta da ya raddi ga wannan takadarin mutum cewa baya ga wannan hadisin na ummu haram ya sani akwai hadisi ma daban wanda aiki ya karu mushi kenan shine hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da yake zuwa gidan ummu sulaim wanda ƴan uwa ce ga ummu haram din radiyallahu anhuma yana zuwa ya ci abinci ya sha kuma har ya baccin rana kuma har ya zufa har ta dinga daukan wani abun kamar soso tana tana share zufar jikinsa ko hankici kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san tana yin haka bai hana ta ba to wataƙila kuma ya zama na cewa wannan marubuci wato shi su bai mansur ya san da magana amma yana so ne dama ya amfani da ya san gaskiyar magana amma yana so ya amfani da damar da ya samu domin ya shawwa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shakhsiyarsa wa huwa yuhimul busata
wa huwa yuhimul busata annahu min almuhibbin lahu almudafi'in an wa huwa la ya'lam أن التفصيل في نفي نقص عن الكاملين
نقص نقص kunji ka'idar da suke bi din yuhimul busata annahu min almuhibbin lahu walmudafi'in an suna rudar ya ayyuhan nasu ne albusata ga magarin mutane ana ruɗa su cewa masoya annabi ne su da masu kare annabi su yan bid'a idan za su irin wannan fitina sai su ce ai suna kare annabi wasu ma sunan su muhammadawa ko yan ushaku ko yan ahbabu wai suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne alhalin kuma suna yakan sunnarsa ba sa aiki da sunnarsa kuma ga wata ka'ida sananniya at-tafsilu fi nafyin naqsi anil kamili da naqsun kokarin yin bayani dalla dalla da nufin kore wata naƙasa ga mutane masu kamala shi kanshi na ƙasa ka ce za ka yi wani bayani da za ka faɗi abubuwa tafasi da suka shafi wani abu na jinsi ko wani abu na asirin wani mashahuri ko babban mutum da suna za ka kare mishi wata naƙasa to wannan ma tabbatar da naƙasa ce a gare shi wanda za ka zo ka dinga bayanin al'aurarsa ko ɗabi'arsa ko mu'amalarsa da matansa a cikin gida sai ka ce za ka kore ai bai yin kaza bai yin kaza bai yin kaza to wannan ma shi kanshi na ƙasa ce a cikin bayani saboda haka manya ba a musu irin wannan bayanin da dalla dalla ba a yi a tuwon girma miya shi kaza ba haushi ce ko khususan na'am نعم خصوصا إذا دخل في شيء من التفصيل الممل أو لعل صاحبنا يعلم أن هذه الجزئية ويستغلها في تشويش سورة النبي صلى الله عليه وسلم والتقليل من هيبته في نفوس أتباعه وهذا مطمع قد طمع فيه من هم أكثر من صاحبنا بصرا بالمناهج نعم.
ومن هم أكثر منه حيطة بأساليب البحث والدرس ومن هم أشد منه قوة وأعز نفرا فما استطاعوا أن يظهروا به وما استطاعوا أن ينالوا من جدار العز للنبي صلى الله عليه وسلم نقبا saboda shi wannan su bi mansur din ba wani abin tsiya bane yace in ma yana so ne ya ci mutuncin addini ya kwashe kafar girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane masu aiki da addini to ya sani an riga shi irin wannan kuma wanda suka riga shi sun fi shi iya tsiya sun fi shi iya bincike da rubuce-rubuce da kalaire cewa da faɗin maganganu masu tada hankali amma ba su ci nasara ba ballantana shi wa shay'un ladhi lam ya'rifu haula والشيء الذي لم يعرفه هؤلاء أن روايات مجمعة تقريبا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التردد والأكل والشرب عند أم سليم وأم حرام na'am والباحث الحصيف يسأل هل هناك شيء من علاقة بين هاتين المرأتين الجميلتين shi waɗannan mata suna da dangantaka da juna ne wa riwayat والروايات تجيب أن أم سليم وأم حرام uktan ɗan uwa ne guda biyu نعم يقال لأحدهما الرميصاء وللأخرى هميضاء al-gumaysa Mm, ko al-gumaysa.
eh نعم
la bi ayna لا بعينيهما Mm.
فمنهم من يقول إن الرميصاء بالراء هي أم حرام eh والهميصاء بالغين وأم سليم ومنهم من يعكس na'am ko dai a ce rumaisa ita ce ummu haram a wata riwaya kuma ita ita ce ummu sulaim al-gumaisa ita ce ummu haram ko kuma ita ce ummu sulaim duk ana canza musu sunayen juna rumaisa wal gumaisa نعم لفظان يدلان على حالتين في العين متشابهتين وهما حالتان قليقتان ليس بالعين معهما من بعث na'am وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه نعم.
وأم حرام قالت وأنس بن مالك كان في صباه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة تناسب أخلاق النبوة kamar yadda aka sani Umar a Anas dan Malik yayi hidima a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga isowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Madina har rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya mishi mu'amala kamar yadda yace ga yinan khadamtu nabi sallallahu alaihi wasallama يقول أنس خدمت النبي عشر سنين صلى الله عليه وسلم فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته wannan shine kimma wajen akhlaq kimma wajen akhlaq na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka rayu da yaro mai aiki a gidanka shekara goma dan aiki amma baka taba ce mishi tir me yasa kai kaza ko kuma tir da dai baka yi kaza ba wannan kaga mutum ya kai matuƙa wajen hakuri da kawaici da dattaku ba wai bai taba yin laifin bane yana yin laifi a wata riwaya ta muslim ma ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi je a iso wani sako da ya fita kawai tare yara suna wasa ya ci gaba da wasa shi ma yace har na manta ma da sakon har rana ta daga nabi ya jira ya jira ya ji shiru ya tashi ya biyo sawu ya zo ya ga Anas na wasa ya ce ina aikin da ne maka ya ce ina kan hanya ne tutu ka kaga da kai ne kana zuwa sai dai ya ji mari ko ake shi kwaɗa mai mari sai kun ka ka falle shi da kafa ko kafin ya fahimci me yake ciki jikin shi ya gaya mai kuma da gaske yana kan hanyar ne kaga a kan hanya yake ya tsaya ko wa ha'ula'i ha'ula'i thalathun هؤلاء ثلاثة ليسوا من المجاهيل في الصحابة والصحابيات وما الذي جعل علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهم على هذا المستوى من الاهتمام وكثرة السؤال عنهم to wani abu da ya kamata mu kalla kun ga a tarihin sahabbai waɗannan mutane ne sanannu cikin mutanen Madina duk wanda ya karanta tarjuma sahabbai ya san cewa an yi wani sahabi Anas dan Malik sunan uwarsa ah, Rumaisa ko Rumaisa tana da ƴar uwa mai suna Ummu Haram a a- a- a yanayin rayuwar da ake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma a gefe ga Yahudawa ga munafikai ga sauran maƙiya idan da wannan abin da ke faruwa idan da a ce ko da shubha ce da sun yi istiglalin shi kamar yadda suka yi istiglalin shubhar cewa da suka yi ma'aisha sharri saboda a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ƙarya ce amma suka girmama ta ko har sai da Allah ya shiga da kansa cikin al'amarin to wannan ma inda a ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na shiga gidan matar ko abinda ta yi na ainihin wato a kawo masa abinci ko makamanci haka da a ce wani abin tuhuma ne to da su ne kan gaba wajen tuhuma amma ba su taɓa tunanin shi a matsayin tuhuma ba kamar auren Aisha ne da Yahudawa da mutanen Makka kafirai da duk wani maki ba su taɓa tuhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya auri karamar yarinya ba saboda a gunsu wannan auren bai saba wa al'ada ko urfi ba sai daga baya ne wani kawai zai zo da fasarar shi ta wannan zamanin saboda a ƙasar sa an ce ba a auren mace sai shekara sha takwas ko an ce yarinya yan shekara sha shida ne kanta wata yan matan bara ce haka da ƙyar tafi ebe bu girma to shine sai a ce wai ai annabi ya aure yarinya sai kuma wani shi saboda yana son shi kuma saboda dan kanzagi ne bai son turawa su ji haushi sai ya ce kawai a ce hadisin ƙarya ne wato abiye musu su ne ma'auni akan gaskata hadisai ko karyata su saboda haka waɗannan mutane ne sanannu a tarihi sanannu a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mutanen da ya mu'amala da su Anas dan Malik yana cikin sabon da suka fi kowa yin riwaya cikin mutum bakwai yana cikin sabon da suka fi kowa dadewa a duniya bai rasu ba sai shekara ta 104 bayan hijira ma'ana bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya shekara saboda 80 a duniya sai da ya tsufa ya yi ‘ya'ya ya yi jikoki ya yi dukiya ya yi arziki ya karantar har ya zama cewa ya samu haraf bakinsa ya rikice yin na tsufa saboda addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi ta Allah ya bashi arziki Allah ya bashi yawan zuriya Allah ya bashi tsawon kwana waɗannan duka sun tabbata a cikin tarihinsa da tarjamarsa amma sai ka ji wani ya zo yanzu yana cewa ana soye wani wani wanda yake wa annabi ƙarya ka duba ka ga irin wannan cin mutunci da cin zarafi jama'a mutane ba za su ji kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ji kunya Allah ba wanda yayi wa annabi hidima tsawon rayuwarsa annabi ya sa mai albarka annabi ya rasu ya yarda da shi mutane suka ci gaba da girmama shi duk da tsiyan a, sarakuna lokacin da Hajjaju ya taka mutuncin Anas sai da sarakunan Banu Umayya suka ci mai mutunci aka ce kuma ya je gidan Anas ya je ya bada hakuri ya tuba kuma Anas ya faɗi hukuncin da yake so amma haka Walidu ya ce idan Anas ya ce a kashe Hajjaj za a kashe shi yace kuma daga yau Anas baya cikin mulkin ka kar ka sake ba da doka ka ce yi. saboda alaka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani zai zo yanzu kawai ya ce zai mishi irin wannan a ɗiban karamawa kaciya Allah ya kyauta inna hadha la إن yakunu هذا لا يكون إلا في حالة واحدة وهي أن تكون هناك درجة من القرابة تجعل المرأتين من محارم النبي صلى الله عليه وسلم نعم سواء كان ذلك من جهة النسب كما قال بعض المؤرخين نعم.
أو كان من من جهة الرضاعة كما قال البعض الآخر kun ga mutum idan zuciyar shi mai kyau ce da zaran ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gidan wata mata yana cin abinci yana bacci abin da za ka fata ne ka ce gwaggwansa ce ko ƴan uwarsa muharramarsa ce ba za ka taɓa bari zuciyarka ta suranta maka cewa wani abu ne aka sa haka ce a to ya annabi ya shiga gidan wata mata aure da mijinta wannan yana nuna ma kaman kenan ana tuma annabi da kaza irin yadda shi shi yake faɗa wancan wancan marar arzikin na Kano din idan zuciyarka tana da tana da nagarta abin da zaka yi tunani kenan idan kai ɗalibi ne mai neman ilimi sai ka tambayi malamai su ƙara maka algafarta malam ga shi wani hadisi da muka karanta ko menene fassarar shi ko kuma idan kai mai bincike ne sai kuma cikin tafi ka bincika amma idan zuciyarka wanda take lalatacciya ce ɗaiɗaitacciya mara albarka shi ne zaka yi irin wancan tunanin har ka ba mutane irin wannan aikin da gashi na shekara da shekaru ana yi ana ta kokarin a dawo da mutane kan kan fidar su cewa ba faka abin yake ba saboda zukata ne marasa albarka suka yi wannan tunanin har kuma suka iya furta magana mumini shine wanda irin yadda annabi sabai suka ce mishi muna tunanin wani abu wanda in mun furta za mu ga kamar mun yarda annabi ce rashin furtawa ko imani amma wanda zai ce zai cewa duk abu mara kyau idan ya ji zai iya faɗa wala ya khafu uquba wanda ba mutumin arziki bane wa illa wa illa fa hal yumkinu aqlan lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhalifa an-nasa ila ma yanhahum an وما يخالف ما أنفقكم فيه ب- بيجيوا نعم وهل يمكن عقلا أو اتفاقا أن تقوم علاقة غير مشروعة وحاشاه بينه وبين أختين في وقت واحد مم.
وهل يجيز المنطق أو العادة أن يمسح أن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لغير قريبه من الصبيان أن يخدمه في بيته عشر سنوات كاملات
ba zai yiwu ba duk waɗannan ba za su yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yana da wata alaka da wata mata da kuma ƴan uwarta sannan yana mu'amala da wani yaro da yake shiga gidan shi kuma yaron nan ba ba ba muharramin sa bane ba dan uwansa bane shekara goma kamar wancan hadisi ne da aka ce Anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki labulai da shi a cikin fi hujrati zawjihi kawai sai ya ce to ka gani ma ku hujra kuma a a larabci mu ne za a ce hujra ɗaki amma a larabcin da hujra- hujratun nabi sallallahu alaihi wasallam ko yanzu in ka je Ma- madina akwai museum da za a nuna maka yadda dakunan suke masallaci ne kamar wannan da ka gani misali sai aka bi jikin shi gefe gefe haka aka yi ta manna gidaje kowane gida kamar ka ce self contained yana da ɗaki da falo da sauran wuraren bukatu to shine hujratun nabi sallallahu alaihi wasallam to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da matar suna cikin abin da za a ce ma bedroom shi kuma ana yana cikin falo ko wani abu haka sai kuma aka zo aka kulle kofar gidan shi ne abin da Anas yake nufi amma shi zai ce ai gashi na Anas ma ya ce da shi da annabi a cikin ɗakin amarya wannan kuma daga mummunan bakin shi kawai ya fito ba haka hadisin yake nufi ba ba a ta fasara a haka ba kuma da wannan ya ce wai sai a wai wai sai amfani da wannan mummunan fasara tashi wai sai a soke hadisan wannan wautar tashi ita ce ma'auni kenan wannan rashin hankali nashi zai tashi shine ma'auni a ce to hadisan nan duka ba haka suke ba a cire su ya ji ya karanto wasu rubabbun maganganu da mustashriquna suka suka suka suka ambata ko suka rubuta wal yuqalu نعم وهل يوقل أن يترك an أهل yatruka أن ayat يت- kufr وهل يوقل أن يترك أهل الكفر والنفاق زمن النبوة مهم.
مثل هذا الموقف دون استقلاله في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبوته shine abin na ambata razugo نعم zai yi a ce kafirai da munafikai da suke neman da za su ci mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kaskantar da shi za su bar wannan damar inda da gaske ne akwai wata matsala a ciki wanda ɗaya daga cikin su kafin ya musulunta shine Abu Sufyana da aka tambaye shi a ƙasar Kisra yace wuri ɗaya na samu na dan tusa wata magana ko ce yanzu muna muna sulhu da shi amma ba mu sani ba ko zai yaudare mu Yan- wanda suke neman irin wannan nisfu fursa half chance su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato makirci to su ne za su kyala ga wani abu a fili yana faruwa inda barna ce da ba su faɗi da ba su istiglalin ta ba نعم umurun kulluha أمور كلها تعد من قبيل الشواهد التي لا تخطئ نعم.
والدلالات التي تورث اليقين نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا قرابة محرمة لأم سليم وأختها أم أم حرام na'am وخصوصا وأن بعض الروايات تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على على فراشها وليست فيه ورواية, ورواية تقول نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي قال لا مم.
قال قد يقول قائل قريبات النبي صلى الله عليه وسلم معروفات وليس منهن أم سليم ولا أم حرام to wani sai ya ce a ai mu mun san su waye ƴan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi mutumin Makka ne waɗannan kuma mutanen Madina ne to me amsa da za a bashi والجواب أننا نتحدث عن مجتمع لم يكن يمسك سجلات sidillatin lil karama سجلات للقرابات وخاصة إذا كانت القرابة في النساء فهناك قريبات كثيرات أقبلهن التاريخ في هذا المجتمع وأهملهن الله yawa sai a bada amsa akan cewa to a zamanin ah, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu mata katangaggu ne da ba a ko sunan su ba a san ambatu in ka lura ko a cikin alqur'ani inda mace ta zo ba a bata sunanta in banda Maryam da aka ambata karara to ba za ka samu ana ambatar sunayen matan da aka yi kisa a kansu ba falon ma kada zaidun min hawan ba ambace ta kisa aisha ta cikin suratun nuri tabbatin kazafi ha aka gabata ba a faɗi sunanta ba haka ƙarsa mai Allah kwallon titi jadi daga fi zauja ba a faɗi sunanta ba kuma har yanzu laraba suna da wannan al'ada har yanzu balarabe ba zai bari ka san sunan yashi da matarsa ba za ku gama hulɗa da shi ka san sunan shi da matashi ma yana ganin laifin har malamansu yanzu a usaimin yana daga cikin wanda suke da wannan ɗabi'a duk wanda suka yi mu'amala da shi inda ba auren yadda ba ka bauka ko sunanta ba za ka sani ba ce sunanta wai hasana ko hafsa ko sabura ko maryam ko ba za ka taɓa jin sunan yashi ba tana masu shi tsabar wato mene tsabar kishi da katange mata da kulle kenan za a ce ku tsabar kulle to muku yanzu ma wani ma ya haɗa sunan shi da matan ba sunan shi ba ya haɗa ya yi wani koine ta haka a cikin suna ko kuma ita ce a fuskar waye shi to don haka sai ga mana a ƙarƙashin haka akwai mata da yawa da ba a san sunansu ba sai dai a ce maman wane ko matar wane ko wata 'yar ƙabila kaza a ce 'yar ƙabila kaza ko matar wane ko ‘yar uwan wani haka ake kiransu ba a faɗin sunansu ƙarara sau da haka har dangantakar su da wasu maza ta ɓata cewa ƙanwan wani ne ‘yan garin su wani ce to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gwaggwannin shi da innoninsa da aka sani musamman inda ya taso a makka amma waɗanda suke dangin shi na madina wanda na jin wasu a cikin ɗalibai ba san cewa annabi na dangi a madina ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dangi a madina dangin uwarsa waɗanda in ba mu tana asira ta zo ziyara ta kawo shi ganin dangi a hanyar kuma ta rasu ko sannan kuma da ya iso madina a lokacin hijira inda ya fara sauka a kuma inda ake masacin uba yake yanzu wurin dangin shi ne nan ba wurin yan uwansa ne dangin jini waɗanda suka aurar da mahaifiyarsa ga mutanen makka inda aka haife shi Allah sa mun gane to a cikin su ne waɗannan su ne suke su ne waɗannan ƙarabarsa ne na dangin uwa wanda kuma dama an san zumuntun dangin uwa da yadda suke da jan yan uwa a jika ko to amma bayani na dalla-dalla game da alaƙarsa a tarihi to wannan ba a san shi ba saboda ba a ba a tasjilinsa ba a yin documentin ɗinsa wa ƙala
wa qal innal mar'a la yasma'u al-hadith al-mustaqim فيدركه على وجهه إن كان سليم النفس حسن الطوية نعم وهو ينحرف به إذا كان إنسانا مريض النفس معوجا ƙwarai da gaske idan mutum zuciyar shi mai kyau ce ya jizance daga mutanen kirki sai ya bashi fuska da fasara mai kyau amma idan mutum zuciyar shi lalatacciya ce manufarsa mummuna ce alƙadarinsa mara kyau ne sai ya bashi mummunan fasara yadda ka san dai tsakanin mai lafiya in ya ɗaga ruwa ya sha ruwan da irin na roba na yan gayu lafiya ka lokacin suka ji shi ruwan daɗi idan kuma wanda yake mutumin da yake da zazzaɓi ko yake da ya yake cewa abin da yake tsami a baki mutum yake da
malaria afatai afatai ko ake yin shi ko afatai da yawan lasa afatai jazakallahu khair shine ko ina ma da su ne ga mana kalmar mana yana da loss of appetite wato bakin shi yayi daci saboda zazzabi ko mura ko ciwo ko in ya sha da samruwa sai ji daci sai ji ba dadi duk dadin abinci sai ce babu dadi saboda bakin shi mummuna ne to haka abin yake anan wanda yake da mummunan manufa sai mummunan fassara wanda yake da mummunan yake da rai wanda yake lalatacce sai lalatacce fassara wa hal yamdahu al-bi'ru نعم na'am وهل ينضه البير إلا بما فيه وهل يمكن أن نتطلب من الماء جبوة نار la أو نغترف من النار ماء ba zai yi ba وقديما قالوا إن كل إناء بما فيه ينبه نعم.
أشهد أن الله قد قال في نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم na'am وما ح- وما حمل هؤلاء المساكين الحمقاء حمقاء بخزعبلاتهم هذه إلا سوء القصد وخبث وخبث النس- وخبث- وخبث النفس Mm.
وكيف يظنون للنبي صلى الله عليه وسلم والرأي الأول الذين نشأوا في طهارة النفس والعفاف والصدق والمحبة والإيثار والتضحية والمبادرة إلى طاعة الله ورسوله فما إن يرد الأمر آه، والنهي إلا يبادر إليه دون دون دون, تلقئ دون تلقؤ وتأخير رجالا ونساء ومن ثم يعودون صب- صبيانهم على هذه الكمالات والفضائل ولم تمر على الأمة الإسلامية أيام وسنونها كتلك التي مضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بعض الأدلة من القرآن والسنة على ما تقدم نعم قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نعم.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مركعهم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما waɗannan إلى غير ayoyi ne daga ذلك من cikin الآيات.
ah, ƙur'ani da suke tabbatar da nagartar sahabbai da kyawun alkhairinsu da kyakkyawan zuciyarsu da gazgatawarsu da aiki da suka yi wa minas sunna ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فأهرقها قال ف- آه، فجرت في في سكة سكة المدينة.
المدينة وفي رواية فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وما ذاك قال حرمت الخمر قالوا أهلك هذه الكلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل wannan nuni zuwa ga wato gazgatawarsu da biyayyarsu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da'a ga umarninsa da umarnin Allah Ah, mutanen Madina kamar sauran Larabawa suna shan giya kuma giya ta zame musu kamar ruwa ko kamar shayi da mutane suke sha da koko kowa na sha sai ɗaya ɗaya to kuma a lokacin bayan hadisai a ayoyi sun tabbata akan cewa yau giya ta haramta innamal khamru to haka suka dinga zubar da ita ana sai ce har sai da gaba ɗaya garin Madina fajarat fi sikakil Madina ta dinga gudana kamar an yi ruwan sama wasu ma sun je sun yi oda sun taho da kaya za su kawo shagunan su fara siyarwa aka tare su aka ce to fa an haramta a nan suka dinga fasa tulunan suna zubar da su babu wanda ya ce to bari sai ya sai da wannan ko bari sai ya gama sai ya fidda kuɗin sa tsakanin da Allah ya kamata a daga mana kafa a ba mu kusa TV ne mu ga yadda zamu yi. a nan take suka yi duk abin da ya kamata na biyayya kuma daga nan shikenan giya kowa ya bar shanta wa an urwata وعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها tana yabo ga mutanen Madina musamman mata na farko ta ce lokacin da aka sauka da aya aka ce ta sa hijabi wanda ba ta da hijabi sai ta cire labulanta ta cire zanin gadonta sai ta je a danka mata sai ta yi sai ta yi khimar da shi ita taho sai aga kamar bukka tana tafiya irin wannan katin hijabin da mata suke sakawa wargajeje din nan na gaskiya Eh. na'am وعن ربي بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهم فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار wato bayan kasancewarsu suna aikin alkhairi kuma suna koya ma 'ya'yansu kun ga hatta azumi ne na nafila amma suna koya musu 'yan ƙananan yara ah, idan suna kuka sai a ba su abin wasa wanda ake yi da kaman irin teji haka minal minal ilmi kaman da ulu suna ba su suna suna suna shagaltar da su har har rana ta fadi wal hadisu fi hadha والأحاديث في هذا المعنى كثيرة na'am ومما يدل على طهارة هذا الرعيل الأول عن وسوسة الشيطان وحزبه قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة نعم قال قال ابن بطال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لأنه يفتح لهم لفضله ثم يفتح للتابعين لفضلهم ثم يفتح للتا- لتابعيهم لفضلهم وأوجب الفضل لثلاثة القرون ولم يذكر ولم يذكر الرابع ولم يذكر فضلا فالنصر فيهم أقل والله أعلم نعم وقال النووي رحمه الله وأن قوله خيركم قرني على الخصوص معناه خبر الناس آه، خير الناس قرني أي السابقون الأولون من المهاجر والأنصار ومن سلك مسلك ومن سلك مسلهم ومن سلك مسلكهم فهؤلاء أفضل أمة وهم المرادون بالحديث وقال الحافظ بن حجر رحمه الله خيركم قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم لفضلهم قال ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل فكيف بمن بعدهم والله المستعان نعم وقال أيضا قوله ثم الذين ولهم أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون ثم الذين ينهم وهم أتباع التابعين واقتدى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين نعم وقابل وقال ابن حجاج في المدخل ابن الحاج.
وقال ابن الحاج في المدخل وانظر إلى حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في هذه القرون وكيف خصهم بالف- بالفضل بالفضيلة دون غيرهم وإن كان غيرهم من القرون في كثير منهم البركة والخير لكن اقتصت تلك القرون بمزية لا يوازيهم فيها غيرهم وهي أن الله عز وجل خصهم لإقامة دينه وإلاء كلماته فالقرن الأول خصهم الله تعالى خصهم الله عز وجل بخصوصية لا سبيل أحد أن يلحق غبار أحدهم فضلا عن عمله لأن الله عز وجل قد خصهم برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ونزول القرآن عليه غضا طريا يتلقونه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين يتلقاه من جبريل عليه الصلاة والسلام وصفهم بالقتال بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وحمايته وإذلال الكفر وإح- وإخماده ورفع منار الإسلام وعلائه وحفظهم أي القرآن أي وحفظهم آي ال- آي القرآن الذي كان ينزل نجوما نجوما فأهلهم فأهلهم الله لحفظه حتى لم يضع حتى لم يضع حتى لم يضع منه حرف واحد مم.
فجمعوه ويسروه ول- ويسروه لمن بعدهم وفتحوا البلاد والأقاليم للمسلمين مم.
ومهدوها لهم وحفظوا أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم في صدورهم وأثبتوها على ما يت على ما يت ينبغي على ما ينبغي من عدم اللحن والغلط والسهو والغفلة wannan duka maganar ibn al-hadi ne da yake siffanta irin wato daurin da sahabbai suka bayar da su da tabi'ai wajen kiyaye addini da yaɗa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya rayuwarsa ta addini a cikin jazirtul arab amma da yake waɗannan bayan Allah ya horar da su ya koya musu yadda ya kamata a yi da'awa da wa'azi da jihadi suka ci gaba da wannan aiki iya rayuwarsu suka tattara alkur'ani suka karantar da shi suka yaɗa shi suka buɗe ƙasashe musulunci ya isa duk inda ya isa da falalarsu gashi nan ya yaɗa ko ina a duniya yana ci gaba da yaɗuwa Allah ya ƙara musu yadda Na'am.
wala ka bi waɗannan mutanen kawai ka ɗauki wani kashin kaji ka shafa musu dan kawai mummunar fahimtar kada kwakwalwar ka mara mara seti ba wa hum ala kulli ala kulli وهم على كل خير سابقون سابقون.
وفي نعم.
معرف وفي معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم والآداب معه أعلم وهم sun fi أشد kowa sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa ladabi game da shi مم. وهم أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم.
وذكر القاضي إياد في الشفا وسئل علي وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ Allahu akbar ومما يدل على أن ما ذكر ما ذكر في الحديث ليس فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر عادي أن المنافقين وأهل الكفر طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة مم.
ولو كان في قملة الظفر من تنقيس من تنقيس لجنابه صلى الله عليه وسلم لفرح بذلك ونشروه بين الناس Hmm.
فهل يعقل أن يت- أن يوقل.
يترك فهل يوكل أن يترك أهل الكفر والنفاق زمن النبوة مثل هذا الموقف دون استقلاله في طانف النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبوته نعم.
وهم الذين طعنوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمجرد شبهة باطلة أزمة نعم وما وما- فتأوا
يحيكون يحيطون الدسائس الدسائس والمؤامرات والمعامرات والمعامرات والشائعات aikin su kenan kullum amma Waka- suka bar wannan kazalika وكذلك لما لم يتكلموا في أم سليم وأختها أم حرام كما تكلموا في عائشة عائشة.
رضي الله عنها وقد أحسن من وصف هذا هذا الصنف صنفا.
الذي قد قتلهم su uzzani قد قتلهم سوء الظن في أنفسهم بقوله إن المرء لا يسمع الحديث المستقيم فيدركه على وجهه إن كان سليم النفس مم.
حسن الطوية وهو ينحرف به إذا كان إنسانا مريض النفس معوجة وهل ينفه البير إلا بما فيه وهل يمكن أن نتطلب الماء جذوة نار و- أو نغترف من النار ماء وقديما قالوا إن كل إناء بما فيه ينضح أشهد أن الله قد قال في نبيه صلى الله عليه وسلم وإن وإنك لعلى خلق عظيم ومن أجل ذلك يظنون بالأخيار ما في أنفسهم وصدق من قال كل إناء بما فيه ينضح wannan shine shine ah, wasafin su suna tsammanin yadda suke da mummunan tunani da mummunan fikira da haka mutane ma suke ah, sauran mutane zababbu mutane qala shatibi قال الشاطبي رحمه الله فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم من ال- من منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بصوابه وأقوم في العلم والعمل wannan muhimmi ne kwarai da gaske jama'a dama shi shatibi maganganun shi haka suke maganganu ne kawaid ne wanda suke sabita ta ji abin da yace falihaza kulluhu yajibu falihaza kullihi yajibu ala kulli nadirin fi dalil shar'i duk wanda yake bincike a cikin nasoshi ya dinga mura'atu ma fahima minhu al-awwal ya dinga kulawa da me fahimtar malaman farko wa ma kanu alaihi fil amal ya kuma suka yi aiki da waɗannan hadisai ah, fa huwa ahara bi sawabi shi yafi dacewa da daidai wa aqwam fil ilmi wal amal shi yafi da shi yafi tsayuwa a cikin tafarki madaidaici na, na ilimi da aiki kawai yaya salaf suka yi duk ka kauce da wani mace za ta yi shugabanci kuma za ta yi ba kawai salaf sun sa mace shugaba kuma su sa ba kenan kawai za a yi kaza ko ba za a yi ba salaf sun yi haka kawai an zauna lafiya amma duk in ka ka kauce daga wannan tafarkin ka kawo na wasu to wani ma zai kawo na wasu amma ka tsaya na salaf din nan to za- zai zama akwai akwai shinge da ba a fita tariqatu salaf aslam wa a'lam ba mai aslam din bane kadai ba hatta ilmin matafi wa mimma aghfaluhu ومما أغفلوه إما عمدا أو جهلا أهلاه مأمور أن مدلول الألفاظ قد يتغير بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم والأزمنة المتأخرة مم.
فربما يقع ويقع اشتراك في لفظ معين بين هذا الزمان وزمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكيفية والصفة والطريقة تختلف اختلافا كبيرا وبالتالي يؤدي إلى اختلاف الحكم قال shine نعم harshe yana ci gaba akwai abubuwan da idan aka faɗe su a cikin zamanin da kalmomi ne waɗanda suke sahiha adiya amma yanzu idan wani ya faɗe su sai a musu mummunan kallo kala hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kan shi yake cewa hubbiba ilayya nisa an sa mini san mata kalmar hubbiba ilayya nisa wallahi wani yace aka ce wannan wannan mayan mata ne a yanzu suka ne ko suka ne a cikin a cikin kwalan mu yanzu amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba suka ba ba idan ba irin namu bane ba irin namu bane aka ce da aka ce bazawara an ce bazawara wata mata ce wanda ake tausaya mawa yanzu kuma aka ce bazawara ana nufin wata ce wadda ba ta da kunya galibi ko kaga ma'anar shi ya canza ma'anar shi ya canza a bisa yadda da ake kalla zuwa yanzu to abubuwa da yawa suna na haka a cikin a cikin harshen mu wanda yau da gobe ta tsawurin lugawi yana ci gaba sai ma'anar shi ya canza to ba za mu ɗauki fassarar da ake ta a wannan zamanin mu ba da fassara akan zamanin farko ba kalli lafazin asiyaha asiyaha yanzu ma'anarsa shine yawon fita tourism ka fita kawai ganin gari ba ka da wata manufa ka tafi wani gari ka je ka huta ko ka ka je wani tsohon kufai kai ta kalle kalle amma kuma mala'iku da aka ce akwai mala'iku da suke yin siyaha su ba wannan yake suke yi zaka mu dinga kulawa da mashi ta dole a kuma ga kawanis wanda suke akika na dacan a nemo ma'anar kalmomi a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam suke raye da su da sahabbai da haka za a fassara qur'ani da haka za a fassara sunna kalli yanzu waja'at sayyaratu sai yanzu ka ce wata mota ta zo a rama kaga wani ba yanzu da ake sayara mota yake ne amma da ba mota bane wajen sayara ce yawa suna nan irin haka da yawa to sai suke ɗauka yadda suke kallon abu a wannan zamanin yadda suka san shi a iya wannan shigar na shekara arba'in ko hamsin ko sittin to dole haka za a fassara shi tun farkon duniya kuma su ce ba su yadda a canza wannan fassarar ba akan ta sai a fitina na'am na'am ya zo zai musulunta to barka da zuwa to ya tsaya daga nan din eh kana jin Hausa to wani ne ya ce maka zo ka musulunta ko kai ne kai musulunta da kanka ka gamsu to musulunci shine ka miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki shi daya wanda babu abun bauta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ka imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na karshe da Allah ya aiko kuma Isa ba dan Allah bane Maryamu ba mata Allah bace su ma bayin Allah ne Nabi sa annabin Allah ne Allah ya dauke shi dawo da shi daga baya idan ka yarda da wannan shine ka yarda da musulunci kuma daga nan duk abin da hauka musulmai na wajibi ya haukan ka ka yarda za mu lakana maka kalmar shahada da ita ake shiga musulunci ga wanda yake son shiga in na faɗa sai ka maimaita ashhadu Allah ilaha illallahu wahadahu la sharika la la sharika la la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama وروح منه وروح منه wannan shine shine abin da ake shiga musulunci da shi yanzu ka zama musulmi daga kafa abin da kace shine kai imani da cewa Allah ubangiji shi kadai shine mahalicci ba shi da abokin tarayya kuma kai imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai imani cewa kuma Isa shi ma manzon Allah ne ba dan Allah bane ruhin Allah ne da ya sanya wa Maryamu kuma bawan Allah in kana idan sunanka ba irin na musulmi ne zaka yi canza wani sunanka da Paul zaka yi canza sunanka ba wani suna da ka zaba cikin sunayen musulmai Hassan Allahu akbar Allahu akbar dinnan mun zama ƴan uwanka addini kuma sai ka ce ka kokari ka ka koyi wani abu da zaka iya tsaye da addinin ka ka kuma tsira Allah waje sama ka albarka amin
na'am to ku zai da shi ba ina ganin mu kwana nan ko to man eh sai mu tashi daga wannan magana qala shatibi na'am yanzu a tashi gidan kuma za mu tare ijaza kowa ya je karasa da kashi ko tunda dai an cinye littafin eh na'am ah tun farko ya kamata mu ambaci tarihi yadda daura na ta kasance na san wasu sun sani a saurara mu karasa ko da minti biyar ne na'am a malam kabiru umar maru Allah ya saka mai da alkhairi malamin mu ne kamar yadda malam bashir ya faɗa jiya Allah ya mushi baiwar rubutu yanzu ya da littafai irin waɗannan a ƙasa na jin sun fi guda arba'in kala kala iri daban-daban wanda yake yinsa cikin sauri to Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya karɓa mashi da mu gaba ɗaya da sauran malaman mu rayu da da matattu to ya gan mu a Kano kusan sati uku kenan yau a mun je karatun Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemu to kawai shine ya kira ni ya ce to ga littafan nan Kabiru nace Allah gaba ta malam yace in ka je Zaria ka je ka karantar da su ka je a yi daular littafin nan shi ya samu mu zo ne don haka kamar ijaza ce ba mu sannan kuma ya ce duk wanda zai daura a bashi kyauta sau da aka kyauta aka ce a madar littafin da aka kuɗin da mutum ya biya dubu ɗaya ba kuɗin littafi ba amma sai mutane suka wuce adadin littafin da ya bamu farko ya bamu guda ɗari aka bai rijista ta wuce ɗari muka ce malam a sake ƙara mana ya ƙara mana ɗari adadin linsa ta wuce ɗari biyu to daga nan ne fa sai aka dinga karame karame a waɗanda suka samu ta wata hanya suke siyarwa shi ne aka siya wasu a wajensu daga baya ƙara ƙara mana wani adadi na jinde yanzu dai aƙalla dai duk wanda rinsa ya samu ko kana shiga cikin aikin registration ba ruwa na saboda muna godiya ga Allah madaukin sarki da ya bamu wannan dama kuma muna gode wa shi malam a karo na farko a bayan godiya ga Allah da ya ba mu ya amince da cewa mu je mu yi wannan aiki kuma da ku da kuka haɗu aka yi sannan godiya ga shugabanninmu na nan da na dara hadis salafiya wanda suka ba mu a wuraren su aka yi da kuma 'yan kwamiti da kowa za a yi magana akan manufar karatun da kuma jawabin da Sheikh Malam Bashir zai mana bayan sallah da kuma bayani akan abin da su duba insha Allah godiya ga masu jan baki da masu saurare da kowa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wa sallam na fata a sake sanya da Allah ya uwata a cikin addu'a da ta rasu jiya Allah ya gafarta mata ita da sauran musulman mu gabaki daya na kusa da nesa wassalamu alaikum wa rahmatullahi Jazakumullahu khairan.
Yep.